أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يحد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من يوم من المسجد ملامة ثلاثة لا يتوقف ya shida da watan rabiul akhir hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama rubuta da dari hudu da ashirin da tara wanda kuma shi ne daidai da ashirin da hudu ne ko da uku da ashirin da biyu da watan hudu miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan darasi namu na mako mako cikin wannan littafi mai suna al-wasiyatul kubra wallafar shaykh al-islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah a wannan masallaci masallacin mojib da ke kofar kaura a jihar katsina wannan kuma shi ne majalisun mu na nawa arba'in da hudu majalisun mu na arba'in da hudu wanda wani allah ya zama shi ne majalisun mu na ƙasa malam yana cewa وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأه والباقي يتبعونه. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنهما ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يتبعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته فقال يا أبا موسى مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت لحذرته لك تحذيرا وقال والله أشد أجلا أي اتباعا إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيمة إلى قيمته وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ كمعروف الشرقي والقبيل بن عياد وابي سليمان الدهراني ونحوه وهو سماع المشايخ المتاخرين الاكابر كالشيخ عبد القادر والشيخ علي بن مسافر والشيخ ابي مدين وغيرهم من المشايخ رحمهم الله. malam yana magana idan ba a manta ba a kan ibadoji na bid'a waɗanda Allah ya ɗauki sarki bai shar'anta su ba. yake to kamar yadda Allah ya ɗauki sarki yake shar'anta wa mu'minai ayyukan ibada ayyukan ba'a to sai a samu shi ma shaitan ya shar'anta musu wasu ayyuka na ibada ibadar kashi wato ayyuka na ibadar shaitan na bidiyoyi domin ya kwaikwayi ubangiji kamar da ubangiji ya shar'anta wa mu'minai salloli biyar ya kuma shar'anta musu karatun alkur'ani a cikin waɗannan salloli da sauraron karatun alkur'ani da haɗuwa ma don a saurari karatun alƙur'ani a wajen sallah to farkon sura da Allah ya saukar ita ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq a farkon wannan sura an yi umarni da karatu a ƙarshen surar kuma aka yi umarni da yin sujjada wasu gudu wasu kare kuma karatun alƙur'ani da ainihin sujjada su ne mafiya girman ibadoji ko rukunai daga cikin ayyukan sallah mafiya girman ayyuka daga cikin ayyukan sallah وكان وانا فقال الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فإن الله يكتب إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يقول الشيخ وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا فأتمنى جل الله صلى الله عليه وسلم كنت تنسيئية كل فتحاتي أمروا واحدا منهم أن يقرأ كنت أمرتها daga cikinsu da ya karanta musu alkur'ani wanda su ya tabi'u da sauran kuma suna sauraron sa wa kana umar ibn al-khattab yaqulu li abi musa radiyallahu anhu ma umar ibn al-khattab yakan gaya wa abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais Allah ya yarda da su gaba daya yakan ce da shi da kirna rabbana ila tajjabu ubangijinmu فيقرأ في أبو موسى الأشعري يقرأ كانت القرآن فهو يقول إن جرسر مريا بألا وبس وهم يتبعون في كل سنة طوالًا كراتين بجوزنسا ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بسجد أبو موسى أبو موسى الأشعري وهو يقرأ عليك في أبو موسى ولا كرمت القرآن فجعل يستمع لقراءته في النبي صلى الله عليه وسلم وزم يما سورارا قراءة القرآن لدى أبو موسى الأشعري فقال يكفي يا أبو يا أبا موسى الأشعري وتقاتي جريبا ينسي حديث في الذي يتبع أبو موسى الأشعري يكفي يا أبا موسى الأشعري مررت بك البارحة جوا ما يكفي فإن بكتي جوا بالجلي جوا البارحة جرى جوا فجعلت أستمع لقراءتك sai na zan ina sauraron karatunka faƙala sai abu musa al'ashari ya ce lau alimtu na habbartuhu laka tahbira da na san kana saurare na a wannan lokacin da na ƙara tuƙe maka na ƙara kyautata maka karatun kyautatawa ta musamman wa ƙala da aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi lallahu ashaddu azanan ba uzunan ba والله أشد أذلا أي استماعا إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيلة إلى قيلته lalle ubangiji shi ne ya fi tsananin sauraro zuwa ga mutumin da yake kyautata karatun alkur'ani sama da yadda mutumin da yake da kiyanga mawaƙiya take rera masa waƙa yake sauraron ka wato sauraron da ubangiji yake wa karatun qur'ani kuma ne kyautata karatun qur'ani din mu da da murya a cikin karatun Qur'ani din ya fi sauraron mutumin da zai kasa kudi ya sayi kuyanga wacce take mai daɗin murya mai zaƙin murya da take lera masa waƙa yana saurare wannan ɗabi'a ce ta larabawa sukan mallaki kuyanga wacce take zabiya mai daɗin murya don ta yi musu waƙa to ubangiji yakan saurari karatun mai karatun Qur'ani yayin da yake kyautata muryarsa sama da yadda wannan mai zabiya yake sauraron zabiyarsa. malam yake wa hada sama'ul mu'minina wannan shine abinda mu'minai suke shagaltar da lokacin su wajen sauraron sa wato wannan shine abinda mu'minai suke sauraro su ji daɗi karatun alqur'ani Allah ya saukar da alqur'ani ya sanya karanta shi ibada shi kuma sauraron karatun sa ma ibada shi kuma wanda duk yake yake sauraron karatun alqur'ani zai ji wani ɗanɗano na musamman a zuciyarsa الله انا الله ما يكون تمكينا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون lalle mu'minan kadai su ne waɗanda idan aka ambaci ubangijinsu da zukatan su za su rairaya idan aka karanta musu ayoyin Allah ayoyin Allah din nan za su ƙara musu imani za su ƙara musu imani wannan shi yake nuna cewa ɗabi'ar mumini har kullum shi ne lokacin da ya ji ana karatun alƙur'ani ya kasa kan nan ya saurari mai Allah yake cewa domin wannan ya ƙara masa ya ƙara masa imani ya ƙara masa sabida Allah madaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani da wannan kasuwa din da wannan ainihin sifa ta musamman Allah nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan masani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يجد الله فما له من هدى Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya saukar da mafi kyawun magana, mafi daɗin magana, kitaban wani littafi muka shafihan wanda ya yi kama da juna, farkonsa baya warware ƙarshensa, dukkanin abin da yake ciki yana tafiya bisa tsari guda ɗaya, masaniya wanda ake launin karatunsa, kuma maimaita karatun ka baya sa ka ji cewa ɗanɗanon naka yana raguwa tsakanin kowace magana da kake ji lokacin da ake maimaita ta kakan ji daɗin ta yana raguwa ban da alƙur'ani fakka irin min julubin da zai na tsaye rabbahum waɗanda suke tsoron ubangijin su kafin su lokacin da ake karanta alƙur'ani sukan ainihin rauraya sun da kari ne julubin wa kulubin ila zikirin sannan kuma kafin su da zuciyoyinsu za su lausasa sulaukasa zuwa ga ambatan Allah Allah ce wannan take shiriyar ubangiji da yake shiryar da waɗanda yake ko da wanda yake wanda Allah ya dakar da shi ba ya da mai shiryar da shi ai da ka wannan shine sama'ul mu'minin shine abinda mu'minai suke ji suke karantawa suke sauraro kuma su ji daɗi to shi ne ce wa salatul umma da kuma magabatan al'umma kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai abinda suke so su saurara su ji daɗi ke na shine karatun qur'ani wa akabirin masayikh amma manyan manyan shehunai na musulunci waɗanda ba su karkace hanya ba suka kama hanyoyin yan bid'a su ma ba abin da suke so su ji su ji daɗi ya canza musu yanayin su da ɗabi'ar su kamar karatun alqur'ani kama arifin karfi kamar wannan bayan Allah mai wannan suna da ake ce da shi ma'aruf al-karfi ɗaya ne daga cikin malamai na zamanin da suka shahara da ibada sun shahara da ibada da tsoron Allah da tasbihi da salati da zikiri saboda yadda suka shahara da ilimi wannan ma'arufin karfi da farko iyayensa ba musulmi bane yana yawo an danka shi a hannun wani kirista domin ya koyar da shi wani malamin kirista don ya koyar da shi kiristanci sai ya kasance idan ya ce da shi ka ce Allah uku ne sai ya ce yadda sai ce Allah ɗaya ne ya yi ta dukan shi ƙarshe dai ma'arufin ƙarshe ya gudu ya bar wannan malami shi kuma iyayensa daga baya Allah maɗaukakin sarki ya so su ya so su da kuriya suka musulunta sai da ta yake har a zamaninsa da ibada ma'aruf sunan shi kenan ana tsara masa alkunya da abu mahfuz an ce sunan ubansa khairu ko kuma khairudan to suna ne na farisawa a wancan lokacin ba musulmi ba lokacin ba musulmi ba ne shi uban nasa daga bayan musulmi kamar da muka ambata Imam Ahmad yana girma da wannan mutum da harufe sarki saboda ibadarsa da tsoron Allah ta da kawarsa wata rana Imam Ahmad yana zaune sai aka ambaci wannan mutum ma'rufin karfi sai wani yake ai ba a yadda ilimi da yawa sai Imam Ahmad yace an tuk yake ne bar wannan magana fa hal yuradu min al-ilm illa ma sara ilayhi ma'ruf aw illa ma yasala ilayhi ma'ruf shin ilimi ana nufin wani abu da shi inda abin da ma'ruf ya kai gare shi ba wato ilimi ne ya amfane sa idan ba mutum bai yi aiki da abin da ya karanta ba saboda haka shi abin da ya sani ya yi aiki da abin da ya sani kuma haka ya kamata dukkan wani mai ilimi ya yi da ilimin sa wannan bayan Allah an ruwaito yana cewa idan arada Allah bi abdin sarran aghlaqa anhu bab al-amal wa fata alayhi bab al-jabal idan Allah ya so sarri da baya ya so baya ya shiga cikin damuwa da kunci sai Allah ba cikin sarki ya buɗe wa bayan nan ya rufe wa bayan nan kofar aiki wato ka gan shi duk inda aka ce aiki za a ba gan shi ba kuma ya buɗe masa kofofi na jayayya da rigima da mutu da gardama da tashin hankali to duk inda za a yi tashin hankali da rigima da mutu ya tana za a gan shi tsamo tsamo a ciki da dole shi ne na a gaba amma da sai a zo a yi aiki sai ka ga babu shi ya zara jikinsa ya gudu to wannan baya Allah madaukakin sarki bai kai shi da alkhairi ba to kuma ibn tabi'a yake cewa wannan bayan Allah ire-irensa sun kasance ba abin da suke son su saurara su ji daɗin ba karatun Qur'ani ba karatun Qur'ani yana ɗaya daga cikin abin da ya ɗaukaka su a babin ibada ba sauraron wasu kaɗa kaɗa ko wasu wasu ba yake wal Fudayl ibn Iyad haka nan al Fudayl ibn Iyad wannan bayan Allah ma'arufin sarfi ya bar duniya hijira kuma tara ɗari biyu Fudayl ibn Iyad suna ɗaya ne daga cikin magabata na ƙarai waɗanda suka shahara a zamanin su da ibada suka shahara da tsoron Allah da wara'u ɗan tsoni da takawa da kame kai wannan bayan Allah Ubay ibn Iyad ibn Mas'ud ibn Bishr wanda ya bar duniya hijira tana ɗari da tamanin da bakwai ya kasance a farkon lamarinsa ga wurtaccen ɗan fashi ne farkon lamarinsa cikakken tabbaci ne yana tsare mutane a hanya yana musu kashi yana kwace musu abin da suka zo suke suke dauke da an ce a dalilin tobansa wata kiyanga ya samu da jirginta saboda haka wata rana ya je zai haura katanga ya gina inda suke sai ya je karatu yana karanta fadar Allah alam ya alu lil ladina amanu an tahsa'a qulubuhum bi dhikrillah wa ma nazala min al-haq yaji ne karatu yana karanta wannan aya a cikin lokaci da yi ba ga waɗanda suka yi imani duka a kan su sulutu zuwa ga ambatan Allah da abin da ya saukar na gaskiya yana jin wannan sun ya biro da katanga yana cewa bala ya rab qad ana ya rab ya ubangiji haka ne lokaci yayi lokaci yayi saboda haka sai ya dawo ya je ya shiga wani kango cikin dare to a ce a kangan nan ko a kangan da yake na kokata da wannan kangan akwai wasu kasashe waɗanda suke suke ainihin guri a wannan guri sun zauna suna hutawa sai wani yake aike mu kama hanyar cikin da wannan mu tafi sai wani yake a'a bai kamata mu tafi ba kun san akwai ku dai da tantancin nan da wata ce yana hanya saboda kada mu je mu salwantar da dukiyar mu wata ba rayuwar mu nan da nan cikin kinsa ya fara tafiya yake haka bayan Allah cikin dare suna kwana cikin tsoro na da fargaba ta ni kuma ainihin ina kwana cikin saba wa Allah yake ko ubangiji na tuba kuma na sanya tuba na ya kasance mu jawara ta baitul lahi haram zan je in makoci in makoci makosanci ɗakin Allah mai alfarma da haka a turai ibn iyad ya tattara ya maki ya maki ya bar garinsa a juyar ya koma can maka ya tare a kusa da ɗakin Allah mai alfarma yana ta ibada haka ya shahara da ibada a wannan lokacin a zamaninsa babu wanda ake faɗa ta fuskar ibada kamar sa al-Hudayn ibn Iyad lokaci daya suka yi zamani da su Imam Malik dan shekarar hijira ya ya fatin sa ɗari ɗaya da tamanin da bakwai kuma a ƙarni na biyu kenan shi ma Malik a wannan lokacin a wannan ɗan tsinkin ya rayu ya rayu ya rasu ɗari ɗaya da saba'in da tara Abdullahi ɗan Mubarak ɗaya daga cikin magabata na garin manya-manya ɗaya daga cikin manya-manyan malamai mashahurai musamman a fannin hadisi kuma ɗaya daga cikin manya-manyan ɗan kasuwa a zamanin sa sannan kuma ɗaya daga cikin manya-manyan masu fita jihadi don ɗaukar kalmar Allah Abdullahi ɗan Mubarak yana cewa dan mutane hanyar da mutane uku ne nake neman kuɗi a duniya nake kasuwanci a duniya na farko saboda imamu malik da yake madina sai kuma allai ibn sa'ad da yake masar sai kuma al-hulayl ibn iyad da yake makka yana mujawara da ɗakin Allah to waɗannan mutane uku saboda su ne nake saka fitar tara tara kuɗi ya kasance yana raba shekararsa gida uku wasu watanni ya tafi kasuwanci wasu watanni kuma ya ba da ilimi wasu watanni kuma ya tafi jihadi fi sabilillah yana cewa ba dan waɗannan mutane ba shi ba zai sa ainihin su gida cikin tara duniya ba saboda haka ya kasance yana ɗaukar nauyin rayuwar waɗannan mutane guda uku allai ibn sa'ad babban malami ne a masar wanda shi ne a matsayin maliki a kan masar maliki kuma a madina sannan alfudai ibn iyad shi ko babban ne zaba ne mai bautar allah wanda yake a garin makka to haka abdullahi ibn barak yake cewa na da tsaya ala zaharin ardi indi afdalu min abdul min alfudai ibn iyad yake cewa a duniya a yau a wajena babu wani wanda ya kai al-Hubayl ibn Iyad halala da matsayi a gurin Allah haka nan annabi ibn Sulay yake ya ji da sarakin nan Harun al-Rashid ɗaya daga cikin kalifofin daular Abbasiyya yana cewa na ra'aytu fil ulama'i ahyaba min Malik wa la arwa min Hubayl ibn Iyad ما رأيت كل علماء أهود من مالك ولا أوراها من الفضيل بن عياض يقول في ذلك سبب ما لم يكتب مثل ابن أتكلم ما لم يكتب إمام مالك yake ko da saba ganin mutum mai tsoron Allah da ɗan tsoni ba kamar al-Fudayl ibn Iyad haka nan Ibrahim ibn al-Asad wani ɗaya daga cikin malamai na gabata yana cewa ma ra'aytu ahadan kana fi sajrihi aw kana Allah fi sajrihi a'zamu كان الله في صدره أعظم من فضيل بن عياض فكليه من تقى بياني wani mutum ba wanda Allah yake da girma a zuciyarsa kamar Fudail ibn Iyad kana idza zikra Allah ay zikra indahu kana idza zakara Allah ay zikra indahu ay sami al-Qur'an zahara bihi min al-khawf wal huzn wa sadat aynah ya kasance idan aka ambaci Allah ko ya ambaci Allah ko aka ambaci Allah a gurinsa ko ya ji ana karanta alkur'ani sai ka ga tsoron Allah da damuwa da shiga ainihin damuwa ta bayyana a fuskarta ka ga idanunka suna kwararar da hawaye ya yi ta kuka har wanda yake tare da shi ya tausaya masa da kana da'iman hujji wa shadudan fitrati mutum ne mai yawan nuna damuwa sannan kuma mutum ne yawan nuna ainihin tunani يقول ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه واتصاله كلها غيره yake ban taɓa ga wani mutum wanda Allah yake yake nufi ba da iliminsa da aikinsa da karɓarsa da bayarwarsa da hanawarsa da kyautarsa da hukunsa da kansa da kinsa da dukkan halayyarsa ban taɓa ga mutumin da Allah yake nufi da waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba kamar kudurin mai iya yake idan muka fita tare da shi zuwa jana'iza yake ba zai fice ba yana mana wa'azi yana tunatar da mu Allah har mu kai magabarta ya samu guri ya zauna da ga alamar damuwa da kuka a fuskarsa har kai ka ce dan kwana yake da mu yake kuma idan muka dawo daga makabartan nan kai ka ce daga lahira ya dawo yana ba mu labari yana ainihin tunatar da mu da mana wa'azi mu koma ga Allah wannan shine al-Qubayr ibn Iyad kuma ibn Taymiyyah yake cewa shi ba a rayuwarsa bai ɗauki wani abin da zai sanya a gaba yana sauraro don ya ji daɗin sa ba kamar karatun alƙur'ani haka nan abu Sulaiman al-Jarani abu Sulaiman al-Jarani shi ma ɗaya ne daga cikin magabata waɗanda suka shahara ta fuskar ibada ana zai hijira tana wajen ɗari da arba'in ya kasance abu Sulaiman al-Jarani sunansa Abdulrahman ibn Ahmad ko kuma Abdulrahman ibn Atiyya ya kasance a mutum ne wanda yake ya yi shahara a zamanin sa a lokacin sa da ibada da tsoron Allah da kankantar da kai ga Ubangiji ya kasance yana cewa laisa liman ilmina shay'an min al-khayr an ya'mala bihi hatta yaslahu min al-asr bai dace ga mutumin da aka kinsa masa wani abu na alkhairi a zuciyarsa ba ya yi aiki da wannan abin da zuciyarsa ta karantar da shi take da shi alkhairi ne har sai ya gilla wa wannan abin a kan alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wato ba kawai da mutum yana son bauta wa Allah shi nan kuma ko me aka faɗa masa aka ce da shi yayi ya samu dama ko kuma ya karba ya kamata ko da an nuna masa abu kaza yin salada ne yin sakitanci ne da Allah ya gilla wa wannan abin a kan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan alkur'ani idan ya ga waɗannan abubuwa sun goya a wannan abin baya to shi ne idan kuma ya ga babu wannan abin a cikin alkur'ani za mu ce a hadisi ko tattara gaba ɗaya ya tabbata ya kasance yana cewa rubbama ya qa'u fi qalbi nuktatun min nuktatil qawl fala aqbalu minhu illa bi sahibayn hadlayni alkitab wa sunnah na kasance idan aka ɗarsa min wani abu a zuciya ta irin abin da ake ɗarsa wa masu ibada masu son kusantar ubangijin su da ibada lokacin da duk aka ɗarsa mai wannan a zuciya to ba na karɓar abin nan da yake da zuciya ta har sai an samo shaidu biyu adalai shaidu guda biyu adalai waɗanda za su sai da cewa wannan abin ibada ne to duk nan yake shi ne alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga idan an ce sufanci shi ne bai wa Allah da zara zuciya da komawa da Allah to waɗannan su za a ce su haye na gaskiya amma abin da yake faruwa na ainihin kafa-kafa da yaƙe-yaƙe da tsalle-tsalle da tafi da dukan kirji wannan ba addini ba ne domin inda a ce wannan su ne ibada to waɗannan su za su fara yi ko da su su babu abin da suka sa a gaba sai karatun alƙur'ani da sauraron alƙur'ani sannan ba abin da suke ɗauka a matsayin ibada su kusanci Allah da shi sai abin da alƙur'ani da sunna suka goya wa baya suka yi musu shaida da cewa wannan abin abu ne wanda yake na kwarai haka nan ahmad ibn abul hawari yana cewa ya ji abu sulaiman ad-darani yana cewa law tattan nasu kulluhum fil haqqi ma tafattu fihi wahdi to da duk mutane gaba daya za su yi shakkar gaskiya sai ni kaɗai ya rage da ni da zan yi shakka wato gaskiya ba a sanin ta da yawan dandazon jama'a da yawan mabiya ana sanin gaskiya ne da yawan hujjojinta da ƙarfin hujjinta to da a ce mutane gaba ɗaya duk za su yi shakka a kan abin da yake gaskiya da zama na saura ni kaɗai to ni da zan yi shakka shi ne Ahmad ibn Abdul Hawari yake cewa to kaga anan kana qalbuhu fi hada mithla qalbi Abi Bakr yawm al-Qiyamah zuciyarsa anan kamar zuciyarsa da Abu Bakr ranar da mutanen al'arabu mutane suka yi rida na ƙauyawa da suka shiga musulunci daga baya baya suka yi rida sai na abubakar ya tsaya kai da fata na cewa sai ya yi maganin wannan rikin da suka yi har ma lokacin da sai na abu sai na umar yake kokarin ya kawo kan sai na abubakar da nuna masa kamar dai waɗannan mutane ne da suke cewa la ilaha illallah bai kamata a yake su ba ko da ko sun hana zakka ko da sun lamba da tsakanin zakka da sallah ko da sun yi kaza ko da sun yi kaza sai da abubakar yake ce masa amma yadda al-fatah ta ba ni mamaki a jabbarin fil jahiliyyah a jarin fil islam yake kan a jahiliya ta zama mutum wanda yake mai ainihin wadanda da mutumin da yake jabbori a jahiliya wanda ba wanda ya iso ya a gabansa amma kuma da ka shigo musulunci sai ka zama ya koyi yake ce wallahi inda a ce akwai ainihin kananan karamar dabba da suke ɗauka su bawa akan sallallahu alaihi wasallam a matsayin dabba a yau kuma suka ce ba za su bayar ba to sai na yake ta akan wannan dabba to ba za da baya sai na umar yake shi dai a rayuwarsa bayan musuluncinsa babu ranar da ya taɓa shahara a ce wannan ranar ta ci ma'ana shi ne ke da wannan matsayin kamar irin wannan ranar da sai na ayyukar ya tsaya kai da fata cewa sai ya wato dawo da mutanen da suka rika sai ya tsaya musu darasi sun dawo cikin ainihin tafiya ta musulunci wannan shi ne abin kula zan ajjara ni malam yake kuma a rayuwarsa wannan sana'ar qur'ani shi ne sana'a a gurinsa sana'o'in da makamantan waɗannan sannan wa huwa sama'ul masayikh mutaassirin al-akabir haka nan sai wanda suka zo daga baya baya manya manya su ma da su mayar da wani abin saurare su su ji daɗi ba su samu ainihin nutsuwar zuciya kamar alƙur'ani yake tafsir abdul qadir kamar tafsir abdul qadir al-jilani ko al-jilani wato babu abin da a rayuwarsa ya ɗauka a matsayin abin da zai ji ya wa'azantu ya ji daɗi kamar qur'ani saboda haka abin abin da mabiya suke yi suna jingina masa waɗannan matsayyata ne abin da suke faɗa ba gaskiya ba ne Sheikh Abdulkadir Burani yana daga cikin manya-manyan shehunai waɗanda suke sun yi rayuwa a kan bin kafarkin sunna ko da za a samu kurakurai cikin irin maganganun sa kamar abin da ya cika littafin sa aljanna da suna hadisai da isai hadisai masu rauni to wannan irin abin da akan iya samu ne tattare da malamai waɗanda ba su tsaya sun karanci ilimin hadisi yadda ya kamata ba amma wannan ba shi yake nuna cewa a shi da fajr ba gaskiya ba shi yasa za mu ga ibnu taymiya a gurare daban-daban yana jinjina wa abdulkadir jilani kamar da muka yi irin wannan bayani a karatun mu na al'ubudiyya haka nan da shek abu ibn fatir da shek abu ibn fatir wanda shi ne a ibnu taymiya ya rubuta wa mabiyansa wannan littafi waɗanda suke sun jinji sanabarin sa suna ɗauki sanabarin sa suna kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba matsayin da shi ma bai yi da ayaba suke to shi kansa a rayuwarsa bai ɗauki komai wato bai ɗauki wani abu abin sauraro zai ji daɗin sa ya sa masa nutsuwa kamar karatun alƙur'ani haka nan a shek abu maryam a shek abu maryam shi ne sha'ayin da hasan kirri sani ɗaya daga cikin al-masa'id al-muta'akhirina musulmai na karfe-karfe suna da suka shahara da bautar Allah waɗannan mutane abin da ya sa ibnu tayyiba ya kawo su saboda yan bid'a suna garkuwa da su idan abin da suka yi sai suke suna bin hanyoyin waɗannan ne yake to su waɗannan ba haka suke ba yadda kasan kiristoci suna yi annabi isa ƙarya to haka su ma suke yi waɗannan shehimman ƙarya abin da suke faɗa a waɗannan shehiman ba su suke faɗa ba abin da suke aikatawa ba waɗannan shehiman ba su suka aikata ba suke waɗannan gaba ɗaya ya zai yi mirin da ta yi rahimahumullah da wasu su daga cikin shehimai Allah ya cikin su gaba ɗaya ya ce su a wajen su a sama'u shi ne sama'u Qur'an abin saurare shi ne Al-Qur'an to wa annal mushrikuna fa kana sama'uhum kama zakarahu Allah ta'ala fi kitabihi bi qawlihi ta'ala وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسبيح قال السلف المكاء التفير والتسبية التسبيك باليد فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة فذمهم الله فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه فمن اتخذ نذير هذا السماء عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد باها هؤلاء في بعض أمورهم وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أكابر المشايخ وأما سماء الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفراح للنساء كما جاءت به الآثار فإن دين الله واسع لا حرج فيه. وفي أمام الشركين أرنا ما سبق من الله فكان سماؤهم أبن سوراران كما ذكره الله تعالى شنو كما يبدا الله مدوكين سلكي يفقه أتكلم لكاتنك بقوله لقدرك إذ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسبيح wato ibadar su a gurin ɗakin Allah ba ta zan komai ba ba ce fito da safi wato fito da safa hannuwa wannan shi ne ibadar da suke bautawa gumakansu da ita Allah ya zarge su da wannan qalat salatu magabata magabata na kwarai suna faɗa Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas an rawaito wannan daga wajen su suna fassara wannan aya da cewa al-muka'u da Allah ke illa muka'an al-muka'u din nan shine as-safir shi shi wato shi da da da da baki da suke yi wa tasbiya tasbiya din nan kuma shine as-tasbiq bil yad shine ainihin tafi ده النصف فكان المشركون يتبعون في المسجد الحرام مشركين سكن هذه كتاري السنة التي هي الفرمة يصدقون هنا كافة هم بعينك ويصوتون هنا فقاقات هنا فيه يتخذون ذلك عبادة وصلاة هنا بيتا ولا أمتعين عبادة أمتعين صلاة أمتعين أبن الذي يكون تاسي جوا بأبنجي wannan shi ne abin da musulmai suka kasance suna yi lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci Allah madaukakin sarki ya zargi su da cewa wannan shi ne ibada fa zannahum Allah ala zalika ubangiji ya zargi su akan wannan ya ja'ala zalika min al-batil alladhi naha anhu Allah ya sanya wannan daga cikin ayyukan barna waɗanda Allah ya hana فمن اتخذ نذير هذا السماء عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد باها هؤلاء في بعض أمورهم duk wanda ya ɗauki ya rufi wani abu mai kama da irin wannan abin sauraron ya rufe shi ibada da kusanci da zai kusanci Allah da shi to ya taifayi waɗannan musulman cikin wani sashen al'amarin wato duk wanda zai ɗauki kaɗe-kaɗe da raye-raye da dukan kirji da kaka da ita ita ko ba da yake kira to wannan yana kwaikwayon musulmai ne na farko shi da abin da ibn tayyiba yake cewa wannan yana kwaikwayon musulmai na farko kun san waɗanda suka ɗauki tafarkin sufanci a matsayin tafarkin da za su bauta wa Allah da shi a cikin abubuwan da suke cewa yana sanya zuciya ta zama zuciya na gargajiya kyakkyawa ingantacciya mutum ya samu tararci ya samu promotion ya zama wani babba a tafiyar tafiya ga Allah suna cewa akwai sauraron kaɗe-kaɗe da dinduka da ainihin mandiri da dukan inji da intai-intai da kakaki da faɗaci wannan duk yana daga cikin abin da zai sa mutum ya samu promotion ya ji cewa ya samu ɗaukaka ya ji cewa ya samu ainihin gaggawa a cikin tafarkinsa na tafiya zuwa ga Allah. kasance ga wanda yake sauraron irin wannan mandiran da ake kaɗawa ya ta'ziruhul ahwali wal maqamat zai samu kansa cikin wani hali bayan wani hali cikin wani matsayi bayan wani matsayi zai dinga farashi har ya ji cewa ya fita daga yanayin sama na mutum ya fita daga yanayin sama da magari ya zama na musamman saboda ka sai a gurin wannan wasila ce ta tahdidin nafs kamar haka sai ka ga an zo ana kakkiɗa ana fara sai sa ba za ka taɓa raba ɗan bid'a da faɗa faɗa ba zai yi ba saboda shi a gurin sa ibada ne yadda ka san ba za a raba musulmi da sallah ba ko a raba shi da ambatan Allah ko a raba shi da salati to haka nan ba za a raba ɗan bid'a da faɗa faɗa to a gaba sun fita mana garin da faɗa faɗa ba har kullum su idan ba a yi da Allah to shi ya yi faɗa faɗa sannan kuma babu nutsuwa a cikin yaban Allah ɗin a ɗaga murya ana kasa kamar wato ainihin ba ubangiji ake kira wanda ubangiji din nan sami'un qarib mai ji ne kuma kusan shi kamar yadda ya gaya annabi ya gaya abu musa al-ashari amma duk da haka ya ga ana ɗaga murya ana ihu ana dara ana kallo ana dara ana dukan kirji imamu shafi'i yake cewa kallatu bi da zahaba qauman min al-zanadiqa أحدثوا شيئا يسمون بالتغذير يسدون به يسدون به الناس عن قراءة القرآن. وكذا wasu mutane جنبي a gaggaba. sun kirkiri wani abin da suke kiran shi a tasbir ta da kura kura abin ke nan yanzu kire ne ana ta da kura za a rika duk kowa zai rika bula da ai da'ira sai a dinga zikirin ana dukan kasa da bula da kura ta turmi yake wannan zama duka ne suka kirkiro shi a gaskiya ba komai kuma suke so ba shine su hana mutane karanta Qur'ani yasa za mu ga waɗanda suka mayar da wannan ta tashi da kaɓa-kaɓan ibada to ba za ka same su sun damu da alƙur'ani alƙur'ani ba ya gaban shi ne imamu shafi a zamanin su yake cewa a bagdada ya ji ya ga wasu zanadika sun ƙirƙiro wannan abin suna ce da shi a tajbir ba su da kura ba kuma wani abu suke nufi ta hanyar ƙirƙiro wannan abin da ke rinsa hana mutane karatun ƙur'ani yi sabbi daga karatun alƙur'ani ibn jami'a ce to duk wanda ya ɗauki wannan a matsayin ibada to babu shakka wannan ya kwaikwayi musulkan farko ya kwaikwayi musulkan farko ibn al-qayyim a cikin littafin sa rigafatul lahsan annaqaid shaytan a cikin ya kawo su baitoci don ya yi magana doguwa a kan wannan cewa irin wannan bida a ɗin farko ne daga cikin farkuna na shaytan da yake kafawa yana ainihin farautar waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya san su da ƙasa. Yake ki cewa kuliyar kuliyar kitabu fa asraqu la sifatan lakinnahu israqu shahid Allah fa hatal bina'u fa kal amir kama hasa wallahi ma raqatu li ajli Allah jifun wa mizmar wa nahma kitabin kama ra'aita ibadatan bi malaik. Cewa an karanta alkur'ani ana karanta masa alkur'ani duk sai suka tabbar da kai to la su fata ba wai dan tsoron Allah ya shiga zuciyar su bane wannan tabbar da kan da suka yake ba dan suka bane lakin da hu ikraqu sahil lahi kai tabbar da kai ne na wanda yake da sananne ne rabbana wato wanda bai damu da abin da ake karanta masa ba fa akal bina'i ana zuwa aka fara wurwa haka fa kal hamim sai ka ganka kamar jasida كما حكي إلى عينه كحاكي في والله ما رقصوا لأجل الله في والله رأي من بعد الله أكيد wannan allon da ake yawan tsayawa ana aurin ana rinjiji da an dora kiɗan za ka kowa ɗaya aga wallahi ma raqatu li ajli Allah ba san su ta ce wa ai da dan fadar Allah ne a bakin su yasa su rangaji to a dora kiɗan ka gani والله ما رقصوا لأجل الله جسم ومجلار ونغمة تاجر فمتى رأيت عبادة بملابس ake bindika da kayan kaɗa-kaɗan da sautin yaro mai tsafi ake ina ta taɓa ganin ibada da kayan halatu na ainihin shagala da kaɗa-kaɗe da yaƙe-yaƙe ina ta taɓa ganin ibada da irin wannan inda za ka je ka ga wannan sai a ce amma a musulunci ba za ka samu wannan sai ba ta ra'aita ibadatan bi malam ya ta mai ahlari abdurrahman al-akhdari ne littafin al-akhdari ko in ce al-lahallari da ta kwaje fahimta yana da wani wata manzoma da yake ce mata kullum ne so manzoma ce da yinka cikin yana faɗa yake cewa warrasu wasu yahu والتصديق بذكر الله امر لا يليق ولقد راينا فرقه ان ذكروا تبداوا وربما قد كفروا وفي الرقص والسياق والتصديق روى بإنفئه بالتعفيف بذكر الله وانا امه الله وفي امر لا يليق اظن ده بالباطل وفي لقد راينا فرقه ان ذكروا تبداوا وفي بالغيث وفي جماعه idan suna zikiri to kai bid'a za ka dinga gani yace ya rubda ma kan kafar wata kila ma sun kafar ya yi kasa kasa da shi saboda haka wannan ba hanya ce ta annabawa ba ba hanya ce ta manzanni ba hanyar annabawa shi ne karanta an karanta masa alƙur'ani an yi wannan ya rauraya musu zuciya zuciya ta rauraya saboda jin karatun alƙur'ani wai ba sani ina in jira ila rasuli tara a ina hun tafiyu min al-dami illa arafu min al-haq fa kuma rabbana amanna faktubna ma'a sabiqin shi ne idan ana karanta musu alƙur'ani tara a ina hun tafiyu min al-dami illa arafu min al za ka ga idanun suna karan yadda hawaye saboda gaskiyar da suke biya ta idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya kan karanta musu ayoyin Allah su faɗi su sujada wa bukiya suna ta kuka amma wanda za a karanta masa wanda za a karanta masa ayoyin Allah ta ga kamar da alƙur'ani ake karanta masa ba amma da an buga bindiga da ganci yana kuma yana kallo kamar kai da shi وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. في حتى من القرن مثل من بدائه حين القرن القرن الصحابي التابعي بأتباع التابعين ومن بأن النبي يديه يكون خير خير الناس قرنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يكون بشيء ومن بعد. فلا فعله أكابر المشايخ من لم ينسي هلم تشهر بالعبادة kamar waɗancan da ya gabata kamar ma'arufin sarki ko bai rubin riyad abin su da darani da sauran su suna da su haka ba wa amma sama'ul gina wa ala yake la'ibi amma sauraron waka ta fuskar wasa ta haɗa min su tafiyatul afrahi wannan abin ne da yake fanta da lokutan biki min nisa'i wasu biyani da mata da yara ƙanana wato musulunci ya zo da wannan a lokacin biki an ba wa mata dama da yara ƙanana su buga bincika yi wa tsawakan su su yi mashaɗi su yi farin ciki a irin wannan rana wannan aikin su ne abin da aka ce ƙarfe su ne da shi kamar da ya tabbata a hadisin bukari wanda rubayya bin su mu'awwis take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gare ni lokacin da bakari sai ya zauna a kan shimfiɗa ta ta ce da wanda suke gaya wa inda ka zauna ɗin nan sai ya kasance wasu ‘yan mata suka zama suna buga bindiga suna ainihin suna waɗanda aka kashe daga iyayen mu ranar badar suna buga bindiga suna waka suna suna waɗancan mutane iyayen su da aka kashe su a badar sai ɗaya daga cikin waɗannan mata ɗan mata su ce ya kai wa kula da biyun ya alamu ma fi gadi a cikin mu ba a kai annabin da ya san abin da yake yi zai faru gobe shi da annabi yake zai yi hali sai wannan magana wa qulu bil ladhi kuntum taquluna ku gaba da abin da suke faɗa amma wannan magana ba daidai ba annabi ya bar su suka ci gaba da abin da suke yi na buga jinjika da waƙe waƙen su saboda ya dace da ainihin wannan yanayi ko wannan lokaci na biyu haka nan Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa ta kai wata amarya ɗakin ta zuwa ga anganta daga cikin mutanen Madina sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita ya aisha ce ma kana ma ma ma ma kana ta'lamina anna al-ansara yu'jibuhum Allah ba ki san cewa mutanen Madina suna son dan abin da fadi ba ba ku yi wahala da ki tafi da masu taɓa bindiga cikin mata waɗanda za su shigar da nishaɗi wannan gidan da suka kai ainihin amarya ba hadisi ne a cikin bukari da ainihin muslim haka nan ya zo a wata riwaya annabi yake cewa da ita fahal da askin maha hajariyatan tadrubu bil jisdi wa tughanni ne ya hada da da tura wata mace wata za ta dinga faɗin bindiga tana rera waka ba sai aisha ta ce to me zan ci ko me za ta ci sai manzo Allah ya ce أتيتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت دوابيكم ولولا الحنطة السمراء ما سملت عذاريكم النبي في أبن ذاك فقلت لك يا مينا بكى دائما يد ذاك ليلة إلى هذا من يزوج قالت لك ما تأني بسمينا حتى لو جاءت بكى حديث عامر بن سعد البدري يقول يا سيدنا وانت هذه لا تكرا فرقة ابن سعد وابو مسعود البدري وقد مثل اخو والمسلمين روايه قياما فرقه يا سيدنا وانت كان كما جيت وجاوبت ان مات كما سبب انتقى كما واقع في الكون تقرون على هذا وانتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتعلم ان صلى الله عليه وسلم ان لا تجري كما كنا تستقبل من بدع كنا واقع كيف تكتب فيه انه قد حصل لنا غير كيف لنا في العرفات an yi mana sauki a kan wannan a lokacin bukukuwa a lokacin bukukuwa wannan abin sauki ne a kai mana sai a lokacin biki babu laifi idan aka taɓa bindiga mata suka taɓa bindiga da yara suka yi ainihin nishaɗi wannan abu ne da musulunci ya yanke musu haka nan lokacin kamar idi lokacin sallah shi ma ba laifi mata yi wannan amma da sharafin abin da za su faɗa sai ya faɗa musulunci da zama babu ba a cikin abin da ake babu abin da ya shafi babu abin da ya shafi shirka sai ta annabi ya hana wasu mata ne da yara ƙanana كما جاءت به الاثار كما ان ابي سيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم لتهبلت فان دين الله يا رسول الله حرج فيه الدين الله ادين من ينوى هنا بين الوباء وإناد الدين الذي لا يقوم وإناد الدين الذي لا يقوم به إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين المسلمين الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها malam yake cikin kuma addini wanda addini da zai tsaya na kai da shi shi ne sandoli guda biyar da aka farlanta wajibi ne akan musulmi su lura su himmatu da sandoli biyar fiye da suke himmatuwa da wasu sandolin ba waɗannan ba wato mutum ya ba da himma akan sandolin farari sama da yadda zai ba da himma akan sallan lafiya kana umar bin khattab yaktubu ila imalihi inna ahamma amrikum indi as-salah فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان بما سواه من عمله اشد اضاعته. وما كان خطاك ولا رجل كاي ما اي تفنسا. خطاك تنسي في اغلبيه بيتيا. يحسب السوء mafi mahimmancin al'amarin da a guri na shi ne sallah wato duk aikin da kuke yi idan sallah sai ku gani kamar hafiza wanda ya kiyaye sallah وحافظ عليها يكيا ينسى عليك انت حفظها يكيا يرسلنك يترسلنك وواجبنك وحافظ عليها يكيا يليك انت بيبالي ليك انت يا يكيا يكيا يكيا حفظ دينه وانا كيا طلع الدين انت ومن ضيعها wanda ya tozar ta sallah ta hanyar tozar ta tarkanta ko rukunanta ko wajibanta kana lima siyaha min amalihi addadda ibahata ya kasance da abin da bai kai sallah ba ya fi tsananin tozartawa wato sai ya tozarta abin da bai kai sallah ba sama da yadda yake tozarta sallah ba wa hiya awwalu ma awjadahu Allah min al-ibadat sallah ita ce ibadar farko da Allah ya wajabta wa salawat al-khams tawalla Allah ijabaha wa salawat al-khams ba salawat ba wa salawat al-khams wa salawat al-khams tawalla Allah ijabaha بمخاطبته بمخاطبة رسوله لذلك الإعراب صلوا لي جداد يرد الله في يقعي في يجب في يجب ساقا فهم يرمي من جنس صلى الله عليه وسلم مجمع وتو يومك مجمع ولا جي وتو فهم يرمى أي شيء ملائكة ذا الله ما أتكون تبكيا كراوي سنجيا جيا جريسي an waje sidratul muntaha inda Allah madaukakin sarki ya wajabta masa sallah yana jin sautin ubangiji wa huwa akhiru ma yasabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ummatahu waqta qira'ati dunya sallah ita ce karshen abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi al'umma ta wasiya da shi yayin da zai ga duniya da Allah ya ce annabi ya zan yana cewa kamar da yake cewa bisa ummu salama as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum na umarce ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah da abin da hannayen ku suka mallaka wa huwa awwalu ma yuhasabu alayhi al-abd min amalihi sallah ita ce farkon abin da za a yi bawa babu da shi na aikin sa wa akhiru ma yuhasabu min ad-din sannan ita ce farkon abin da za a rasa na addini fa idza zahaba zahaba ad-din kullu lokacin da aka yayi gari an daina sallah ko addini gaba daya ya tafi kenan wa huwa amudu ad-din ita ce ginshiƙin addini da matasa bas duk lokacin da sallah ta tafi ko zama babu ita ta faɗa addini to a lokacin addini zai rikta zai faɗi kana nabi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin mu'adh ibn jabal da kun jero ko yana cewa ra'sul amri islam wa amuduhu salah وذروة تمام الجهاد في سبيل الله وفي الأمر جودا الأمر بعد رأس الأمر جودا الأمر بعد رأسين المسلمين عموده من كتنسا كتنسا وذروة تمامه كما السوء أولي يسوزنسا في الجهاد الجهاد في سبيل الله haka nan wa qaddara Allah fi kitabihi Allah na ɗauki sun sarki ya faɗa a cikin littafin sa inda yake cewa fasa laka min ba'dihim khalqun aba'u salata wa tabu'u shahawati fa sawfa yadawna wayya wasu suka zo bayan mutanen banza suka zo mare gurbin su suka toga su sallah suka bi koyo koyon zukatan su fa sawfa yalqawna wayya da kalli za su haɗu da wani wani yaji wani ainihin rafi a cikin jahannama wanda yake mai tsananin azaba qala abdullahi ibn mas'ud ya bayruhu abdullahi ibn mas'ud da wani su suna cewa idan aka haka sirri an yasiya sai da ta salla shi ne mutum ya dinka ta salla daga lokacin ta walau tara ko ha kanu kusara da za su bar salla gaba ɗaya ma sai ba ta yin ta gaba ɗaya kasa kasa mutum ya bar salla to ya kafirta فقال تعالى الله لا تعجبوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكيا يصلي لكم وكيا يصلى في الأشياء وكيا يصلي العصر والمحافظة عليها فيها وصلى فيها في أوقاتها حين ينفع عليك تنفع الله هنا فيها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بل يا ثبت da waɗanda suke masallata waɗanda suke rakkanwa da barin sallar ba rakkanwa cikin sallar ba wanda suke rakkanwa da barin sallar wa hum alladhina yu'akhiruna hatta yaquda al-waqt shine waɗanda suke barin sallah har lokaci ya fita وقد اتفق المسلمون بعد وصول المسلمين بعد يتم اجماع الشيخ حقوق على انه لا يجوز تاخير صلاه النهار الى الليل لو هلكت بقى مسلم ينكر تصلى ملامه هو دليل ولا تاخير صلاه الليل الى النهار هو ينكر تصلى الليل هو رانا لا لمسافر ولا لمريض ولا غريبه بقى بعد يوم من ده انا بقى مشي كوما ولا في اقوى اكيد مسلم يبقى صلى الازهر ya kiyanta sai ba sai ba rana ta faɗi ko ya bar ainihin sallar isha'i ya kiyanta sai gari ya waye to babu wanda aka halatta ma wannan matafiyi ne ko mara lafiya ne mazaunin gida ne ko ma yare ne lakin ya zuba inda al'adar sai dai ya halatta lokacin da ake da bukata an yi jima'a musulmi na bai na salatai na hari ya haɗa musulmi ya haɗa salloli biyu na rana ya zuwa zuhur wal asr fi waqti ihdahuma ya yi azhar da la'asar a lokacin ɗayan wato ko dai jam'u taqdim yayi azhar da la'asar a lokacin azhar ko jam'u ta'khir ya hada sallah azhar da la'asar a lokacin la'asar wannan ya halatta dan saboda wata bukata wa yajma'u bayna salatayn al-layl ko ya hada tsakanin salloli biyu na dare wa hiya al-maghrib wal isha fi waqti ihdahuma ita ce magariba da isha'i a lokacin ɗaya su ko dai jam'u taqdim kamar da muka faɗa ko jam'u ta'khir وذلك لمثل المسافر كمر كمر مكتي والمريض ko kamar mara lafiya wa inda matsari ko lokacin da ruwan sama ake ruwan sama wa nahu zalika min al-azari da uzurin mutane masu kama da haka fakar ayyaba Allah ala muslimin an yusallu bi hasabi taqatihi kuma Allah ya wajabta wa musulmi su sallah gargadan ikon kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake fattakullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah gargadan ikon فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل wajibi ne ga mutum ya yi sallah da tsahara cikakkiya da karatun qur'ani cikakki da ruku'u da sujada cikakku fa in kana adilan adilan lillahi idan ya rasa ruwa ne aw ya tadarrara aw ya tadarrara bi istimalihi ko zai cutu saboda ainihin amfani da ruwa bi maradin aw bardin aw ghairi zalika in ya amfani da ruwa zai cutu saboda rashin lafiya da yake tattare da ita ko saboda sai ƙananin sanyi idan ya taɓa ruwa zai cutu to an ba shi dama da yake mana wa huwa muhdith alhalin kuma ga shi yana cikin kari ba da alwala ai gudun ko yana cikin janaba ya tayamma da sa'i da sayi sai ya nufi doron ƙasa mai ƙarfi wa huwa turab shi ne sulfaya ya musahu bihi ya tahu wa ya dai ya shafi fuskarsa da hannayensa wato tafukan hannayensa kamar da sunna ta ƙayyade ya yi salli ya yi sallah wala ya akhiruha an waqtiha ba dai zai jinkirta sallar da barin lokacin ta ba duk kitabul ulama'i da haɗuwar malamai gaba da ma'ana kowane irin hanzari yake da shi wannan hanzarin ba zai ba shi dama jinkirta sallar ba ya yi ta sawa'in yana da ya samu yadda zai amfani da shi ya samu lokacin da zai kar abin nan karatu cikakke ruku'u cikakke sujjada cikakke ke yi in bai samu ba ma'ana ya rasa ruwa saboda babu ruwan ko kuma a'a akwai ruwan amma amfani da ruwan zai cutar da shi to a wannan lokacin dai ba a yadda ya zuci da sallar ba har sai ya ce ya samu ruwa a'a ya wuce mana ya sallah وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله حتى لو إذا يكتم فيه أن كل شيء أو رجل an hana shi ruwa an hana shi abin alwala ai muqayyadan ko an da bai da sai da gariyar yana gani amma ba zai iya amfani da shi ba ai jaminan ko kuma yana da sanyayyen hannaye misali ko kafafuwa gariyar din da ke amma ba zai sake je gurin ba ko kuma ba zai iya yin amfani da hannun sa wajen janyo ruwan ba saboda ya sanye ai bai da zalika ko wani haka sallah ala hasabi halihi ya dai yi sallah a bisa gargadan halin da yake cikin kansa وإذا كان بإيذاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف فيكون دورة مدى السيطة أبين كنت بنسى في صلى صلى الخوف كما يقول الله رأيك كنت تجيك وإذا تركتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقتلوا من الصلاة إن خفتم أن يكونكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إذا كنتم تبيع عدوا كفا باب ليس جلوس في كفر صلى لكن تتقي في صلى بركعة وإجوا فيه wani sassin an yake na kuma da zina kasaru in har kun ji tsoron kafirai su cikin mutu inda kafiri na kanu na sun'adu wa mubina lalle kafirai sun kasance ma'abokan masu gaba da su masu bayyana kuma wannan gabar wa idan kun tafi yin fa akan talahun sala faltakun fa'ifatun yin humma idan kana cikin su ka tsayar musu da sallah to a samu wata jama'a ta tsaya tare da kai faltakun fa'ifatun yin humma wal ya'khudhu aslihatahum فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حجرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حجركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم واذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هاي da suka yi magana a kan sallar tsoro ko da kuwa tana cikin ainihin arfa da ne da abokin gaba ba a yardar maka ka faro da sallah daga lokacin ka ba Allah ya shar'anta sallar tsoro aka ce liman mai tsaya mutane ko mawaƙa su rabu gida biyu rabin su su tsaya suna gadi rabin su su zo su bi liman idan liman ya raka a guda ɗaya ya yi sujjada ya yi ruku ya yi sujjada ya ɗago daga sujjada ya tsaya to su kuma waɗannan su suka su sallar ta hanyar su yi sujjada su yi ruku su yi sujjada su yi sallama su tafi su karfi waɗancan su gaba da gadi su ko masu gadin kan su zo su sami liman a tsaye liman ya raka a ɗaya da su sannan su tashi su suka so raka a guda ya yi sallama sai su sallama wannan sura ce ɗaya daga cikin surori ainihin sallar tsoro Allah ce a nabi ya ce a afwan malam ya ce wa yajibu ala ahli al-qudrat min al-muslimin an ya'muru bis salati كل احد من الرجال والنساء حتى الصبيان kuma wajibi ne a kan waɗanda Allah ya bawa iko daga cikin musulmi su yi umarni da sallah wajibi ne ga waɗanda Allah ya ba su iko iko na mulki ko iko ainihin na na na na na gida tunda magidanci a gidansa ko kuma mai iko ko wanda Allah ya ba su iko na ilimi to wajibi ne su yi umarni da sallah kullu ahadu ko umarci kowa min al-rijal wa nisa'i ko umarci maza ko umarci mata hatta sibiyan hatta yara a umarce su da sallah قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هنا فدا كما يقول في حديث عبد الله بن علي كان قال هنا سوى مروه بالصلاة مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وأمرتيا عليهم في بسيء صلى لسبع يقسم لستكتشف صلاة بكر واضربوهم على تركها بعشر إذا استكتشف صلاة غوبكما lokacin da suka ce ku da shi wa farriqu bainahum fil madaji ku raba tsakanin maza da mata a wajen kama والرجل البالغ اذا امتنع من صلاه واحده من الصلوات الخمس mutum da yake baligi idan ya ce yadda ya yi sallah ɗaya daga cikin sallolin nan biyar ai taraka ba da fara'idi hal mustafaqu alaiha ko ya ce wani sashi daga cikin farillan sallah da aka ittifaki a kansu ruku'u ko sujjada yace ba zai yi ba fa innahu yastatabu to wannan sai a neme shi da tuba fa in ba in ya tuba shi kenan wa illa idan kuma ya tuba to kila sai a kashe shi za a kashe shi in ya yi tuba za a kashe shi ne da riddatan la haddan ba wai haddi bane ba wai hukuncin an gama shi ba a nan a lahira kuma shi ke ne ka ba aljanna a'a saboda riddar da yayi aka tafi in yaje kuma lahira Allah ya dauki sarki ya masa tafka akaba azizun muqtadir kamar ulama idan ya kulu wasu wasu daga cikin malamai suka ce ya kuma murtaddan kafiran zai zama wanda ya yi ridda ya kafirta la yusalla alaihi ba za a yi masa sallah ba wa la yusalla bayna muslimina ba za a binne shi tsakankanin musulmi ba kamar wannan ya kulu wasu kuma suka ce ya kuma ta kai ne tsariki ya a ɗauke shi ne kamar ɗan fashi wa qatilun nafsi ko wanda yake san kai wa zalim muhtari ko kuma majalisin da yake ya taɓa yin aure wato za a kashe shi haddan ko kuma suka ce a'a za a kashe shi kofiran ne saboda bai yiwa a ce ya yarda da cewa Allah madaukakin sarki ya wajabta sallah shi kuma ake yi wa wannan sallah din shi ya ce a yi wannan sallah din amma a kawo shi har a aje shi gaban takobi a ce in bai yi ba za a kare musu kai ya zaɓi a kare musu kai a kan yayi wannan sallah din a ce kuma wannan mujini ne ya yarda da abin abin zai yi wa amru salati azimun sha'niha an tuzkaraha huna al'amarin sallah sha'anin ta yana da girma a ambace shi a nan fa innaha qiyamu ad-din wa imaduhu da ita addini yake tsayuwa ita ce duban addini wa ta'zimuhu ta'ala laha fi kitabihi fawqa jami'il ibadati Allah ya girma da sallah a cikin littafin sa sama yadda ya girma ya girma da kowace irin ibada fa innahu subhanahu ya fasu hadi dhikr taratan a wani gurin Allah ya faɗi da ita kadai wa ya karimi hadi zakati taratan a wani lokaci kuma Allah ya hada ta da zakka wa bi sabr taratan a wani lokaci kuma ya hada ta da hakuri wa bi nusuki taratan a wani guri kuma ya hada ta da zubar da duniya ta yanka ka kauri mita ala kamar faɗar Allah ya aqimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka Allah ya haɗa ka da zakka a nan da tsaye ne da inda yake sa wasta ilu da sabri wa salat ku ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da sallah Allah ya haɗa ka da haƙuri a nan haka nan ka salli li rabbika wan har ka yi sallah ga ubangijin ka shi kadai sannan ka wanki ka soke abin hadayarka ko abin layyarka kaga anan Allah ya haɗa ka da yanka haka nan yake inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka ga musu lalle sallata da yankana da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya na Allah ne ubangijin talibai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa lidhalika umirtu ana awwalul muslimin da wannan ne aka umarce ni kuma ni ne farkon waɗanda suka miƙa wuya Allah ya haɗa ka da yanka a cikin wannan aya inna salati wa nusuki wa taratan yastaqi biha a'mal al-birr wa yaqsimu biha a wani guri kuma Allah madaukakin sarki ya buɗe ayyukan alkhairi da ita ya kuma rufe ayyukan alkhairi da ita كما ذكره في سورة تعالى سائل كما ذكر في سورة تعالى سائل وفي أول سورة المؤمنين كما كما فرق سورة المؤمنين قال تعالى قد أصبح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون يقول يتكلم الذين هم في صلاتهم خاشعون هنا ولا نتيجة خشوع من صور الجنس أكثر صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة سائلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملولين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله يقول ويعلم أيك بسلة yace allazina hum fi salatihim khashi'un sannan kuma ya rufe ayyukan da sallah wallazina hum ala salawatihim yuhafizun kaga wannan yana nuna girman sallah kenan Allah yake ulaika humul warithun waɗannan su ne masu masu gadi allazina yarithuna al-firdausa waɗanda za su gaji gidan aljanna aljanna firdausi sun fiha khaliduna su masu dawwama ne a cikin sa yadda wannan littafi ya fito da wannan aya muna fatan Allah madaukakin sarki ya samu da cikin waɗannan bayan sa na gari da ya faɗa a wannan aya da zamana masu sunnatuwa da aiki daga daidaituwa da waɗannan umarni da ya faɗa kuma ya kasance ya sanya mu cikin waɗanda suke gabar aljannan firdausi allazina yarithuna firdausa hum fiha khalidun wa nas'alullaha al-azim muna roƙon Allah an yaj'alana wa iyyakum ya sanya mu da ku gaba daya من الذين يرثون الفردوس بدرسون وقت التي تزادر الفردوس هم فيها خالدون suna masu da wani a cikinta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu walhamdulillahi wahda wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar kawo karshen karanta wannan littafi mai suna al-wasiyatul kubra ko ar-risalatul adawiyya wallafar shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn taymiyyah Allah ya kansa muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa mana ladan abin da muka karanta muka ji ko muka yi aiki da shi a wannan littafi cikin mizanin abin da ko muka yi kuskure Allah ya fi mana kuma ya nuna mana kuskuren mu don mu gyara wannan wani littafi ne kankani daga cikin ɗimbin jimajiman littafin wannan malami wanda kuma a guri na wannan ɗan ne muka sa na karatun littattafan wannan malami a wannan guri a shekara da shekaru sunan kawai ake ji ibn taymiya amma ba a san wane ne ibn taymiya ba kuma wane irin jihadi yayi a zamanin sa duk da dai an bid'a galibi idan aka ce ibn taymiya hankalin sa yana tashi kowace irin bid'a mutum yake bid'ar kufan keke ko tafiya za mu ga wannan littafin al-wasiyatul kubra da muka karanta duk da cewa wani saƙo ne ya rubuta shi zuwa ga wata jama'a su ne mabiya a ibn musafir amma za mu ga wannan littafin ya ƙunshi abubuwa daban-daban wato wannan littafin za ka iya cewa ko kara babu wanda ba su taɓo ba babu wata kalar bid'a da ba a taɓo ba yasa wani lokaci idan aka taho wata gabar ana karatu wani sai ya ci gaba ɗaya littafin da shi aka yi idan aka kuma tsallake sai ce lalle an manta da shi an da kan wasu kuma sai su ji cewa kamar su kaɗai ake wa magana samu ga akwai magana akan sufaye da sufanci akwai magana akan shi'a da shi'anci za mu ga akwai magana akwai nasiha har ta ga su ahalin sunnan kai za mu ga akwai gurare da ibn taymiya ya taɓo za mu ga akwai magana akan abubuwa masu muhimmanci kamar yadda ya rike ainihin misalar tashi da jan hankali zuwa ga kula da sallah wanda ya ja hankalin musulmi gaba ɗaya. To bayan wannan littafi Allah ya nuna mana ganin ranar da muka zo karshenta littafin da muke sa tsammanin za mu karanta bayan wannan shi ne littafin al-Tuhfatul Iraqiyya. al Iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya shi ma dai wallafar dai ibn taymiya din ne kana nan kuma ayo kuma tun da jimawa sun sa tuttuka da suka wuce sun mallaki littafin kama sa Allah nura domin littafin yana jin sa saboda haka wanda ya rasa da zai jin sa yake tuttuka za mu fara insha Allah da karatu cikin wannan littafi ko da kuwa littafin bai samu ba kamar yadda muka fara karatu cikin alwasiyatul kubra a lokacin da muka fara karatu da a yanzu shi littafin yana hannun wanda na bawa shi dan uwana Muhammad Rabi Umar yana aiki a kansa za a buga shi kamar yadda aka buga littafin alwasiyatul kubra ya zama ya yaɗu ya shiga hannun kowa da kowa amma in lokacin farawa ya yi ba a gama aiki a kansa ba to za mu fara ko da da protestant ne yadda muka fara yin kankara in Allah ya ce. a hannuna yanzu akwai wata wasiƙa da aka bani wasiƙar tana cewa assalamu alaikum malam da ni ina bisa aƙidar shi'a kuma ina zaune a cikin garin nan ne to manyan malamai na na shi'a sun turo ni nan don in dinga jin abubuwan da kake cewa na daɗe ina zuwa amma tsakani da Allah ban taɓa jin wani abin da kake faɗi ba a game da mu duk da abin da za ka faɗi sai in ji sai in ji in yi tunani in kuma duba cikin alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kuma in ga duk haka ne to ni ma a yanzu Allah ya shirye ni na dawo a to dalilin wannan ne ma ɗan uwana da suka turo ni da suka ji na bar aqida su ne suke so su tuta mani to malam a can baya na kasance ɗaya daga cikin masu zaginta kuma masu so a tuta maka to don Allah malam ka yafe mani yake cewa ku ɗan uwana da ke so kuma ɗan uwana da ke so su cutar mini a taya min da a taya ni da addu'a Allah da ɗaukakin sarki ya tsaye ni kuma ya tsaye addinin Allah wannan kaɗan ne daga cikin irin abin da karantarwa suke haifarwa a kodin matukar za a saki wato na kiya ko ni zayin na gaskiya dole ne ya tafi saboda haka ita gaskiya haka take mu ba ya faɗa da kowa ba wanda muke gasa karatu don mu faɗa da ko ba har kullum karatun mu yana tafiya gargadan abin da littafin mu aka koyo ba ga wani lokaci mun zo muna ta magana akan wani abu saboda littafin abin da yake koyarwa kenan in aka tsallake kuma aka shiga wani sai a ji kuma mun bar wannan mun shiga wani abu ba wanda muke gasa karatu saboda shi muna yin karatun mu ne fi sabilillahi duk kuma bakin da ya zo ko akan ya yake za mu kasance kuma wannan ita ce aqida ne amma a ce wai akwai wata aqida wacce za a ce aqida ce ana son mutane su shige ta amma ko ba a san a faɗe ta akwai da aqida ce wannan ahli sunna ba ya jin sai ya faɗa aqida ta akwai ina akwai ina ahli sunna zai faɗa aqida ta har mu rikici na ake da mun saboda mun yake faɗa ko kuma muna ga wannan faɗar da muke yi soyayya ce da yan uwan ta muke faɗa ba wanda muke faɗa don mu cuta kuɗi muna so ne gaba ɗaya mu haɗu mu gane gaskiya mu shiga aljanna tare duk da cewa wasu waɗanda suke magabtan mu ɗan gida a basu basu ƙile mu shiga wuta ba sai su shiga aljanna ba ba sa san mu shiga aljanna to amma mu muna son shiga aljanna muna so su shiga aljanna ko yasa muke gaya musu su gyara ga ga da kayan ka ba ya zama sai mu raba muna so ne su gyara abin da suke yi su zo mu zama gaba ɗaya masoya Allah da manzon na gaskiya da mutum su ga aljanna tare da annabawa da siddiqai da shuhudai da salihai wanda ita ce tawaga wacce ya kamata a ce duk musulmi yana muna fatan Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce za mu ikon bisa ya nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma za mu ikon sauke masa da yaki da ita da kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannuna wani yana cewa ina tambaya game da wata kalanda mai ɗauke da aska na bayan sallolin farilla wanda aka ake dukawa a masallatai na ahlus sunna domin wasu suna cewa an kawo bid'a a cikin masallaci har yana neman ta da jijiyar wuya a wani wuri ko mai malam zai ce akan haka ban san ta ina abin ya zama bid'a ba saboda an kawo kalandar da take da azkar sai ne bid'a ko kuwa menene bid'a to sai aka kai ta fuska ce zama bid'a da nake so in sani saboda a zamanin annabi babu wani rubutun abu a cikin masallaci ya sa zama bid'a in ka faɗa haka to duk qur'ani da suke masallaci an tashi dan babu wani qur'ani a cikin masallaci ba da ma'anar sallari ba fi sai ni kai na da Allah ko eh ai mun yi magana magana cewa ya ya zage ni a baya wannan duk ba komai bane duk wanda ya zage mu mu ya ce masa duk wanda ya faɗe mu da baki mu muna masa addu'a Allah gane shi ya gane da shi gaskiya ya shi saboda haka wanda duk ya san ya bace mu wani ya ce masa kun ma da roƙa ba to sai kuma tambayoyin da malam ya bayar darasi ne guda ya bayar ban san ya za a yi ba ya ce a masa bayani akan waɗannan hadisai عن رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتصل المراه بفضل الرجل او الرجل او الرجل او الرجل بفضل المراه ولينصرفا جميعا اخرجه ابو داود والنسائي واسناده صحيح. daga wani mutum da ya abuci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana mace ta yi wanka da sauran ruwan da namiji ya yi ya rage ko namiji ya yi wanka da sauran ruwan da mace ta yi ta rage ko dai su tabbata gaba ɗaya hadisi ne da Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito su da bayan salsala ko kuma hadisin dan Abbas Allah ya kara miki yarda shi da mahaifinsa yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yattasilu bi fadli Maimuna radiyallahu anhuma ya kasance yana wanka da sauran ruwan da Maimuna matarsa Maimuna sai ta rage Allah ya gada ita wannan hadisi yana cikin sahih muslim to yana so ce yaya za a haɗa tsakanin hadisin farko da wannan abinda malamai suke cewa hadisin Abdullahi dan Abbas yana nuna cewa nahayin da ya zo a cikin wancan hadisi yana magana akan khilatul aula wato nahayi ne na tanzihi ba nahayi ba ne na tahrimi hani ne na a ce da kai kowa ya yi nashi ko kuma ku haɗu ku yi a kwana guda ya fi a ce wani ya rage na wani amma da wani zai yi da mace za ta yi ta rage namiji da sauran wanda take ta rage babu komai wannan jaizin ne far'a hadisin ibnu abbas yadullu ala al-zawaj wa hadith rajul sahib an-nabi sallallahu alaihi wa sallam يدل على أن النهي خلاف الأولى أو على أن الفعل خلاف الأولى yana nuna aikata haka ba shi ne aula ba amma da za a yi haka din babu komai kamar yadda hadisin abdullahi dan abbas yake nuna wato hadisin abdullahi dan abbas shi yake fassara hannun da yake cikin hadisin abu dawud da nasa'i sai kuma hadisin talib ibn ali radiyallahu anhu قال قال رجل مسكت ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاه عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بدعه منك اخرجه الخمسه وقال ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بكره daga talib ibn ali Allah ya kara masa yarda yake wani mutum ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallama na shafi azzakari na ko kuma ce masa yayi mutum ne ya shafi azzakarin sa a sallah shin alwala ta waje a kanka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi a a ai wannan tsoka ce daga jikinka wannan hadisi a malamai biyar su suka rawaito shi wato abu dawo tirmidhi na sa'i ibn maja da kuma imam ahmad su suka rawaito wannan hadisi ibn hibban ya inganta shi ali ibn madini ɗaya daga cikin malaman imam bukhari yake cewa wannan hadisin ya fi kyau sama da hadisin busra hadisin busra shine hadisin busra bin safwan Allah ya kara masa yarda tace manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce man masta zakarahu falyatawadda wanda ya shafi zakarin sai kansa alwala shi na wannan hadisi yana nan cikin waɗancan littattafai biyar Tirmidhi ya inganta shi haka na Ibn Hibban ya inganta shi Imam Bukhari kuma yace wannan hadisi shi ya fi kowane hadisi inganci a wannan babi wato ya saba wa malamin sa Ibn Madini Ibn Madini ya fi hadisin Ali ibn Talib da yake nuna shafar azzakari za ya warware alwala shi kuma Imam Bukhari ya fi hadisin Busra binti Safwan wacce take nuna shafar azzakari tana sanya alwala yana sanya alwala to anan malamai suna da maganganu daban-daban wasu suna fifita hadisin busra akan hadisin khalq ibn ali kamar yadda zai ga imam bukhari yayi yana gabatar da hadisin busra akan hadisin khalq ibn ali suna cewa khalq ibn ali ya zo ne a farko farkon lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira zuwa madina ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gina masallacin sa na madina a wannan lokaci ya zo ya ziyarci annabi kuma tun daga nan da ya bar madina bai sake dawowa ba hadisin busra busra bin safwan hadisin da ya zo daga baya bayan hadisin talq ibn hadisin talq ibn ali saboda haka hadisin talq ya zama mansuhi hadisin busra ya zama suhu annasiku saboda haka wasu suna sufi ta hadisin busra kamar da imam bukhari yayi akan hadisin talq ibn ali da cewa hadisin Talib ibn Ali hadisi ne mutaqaddim hadisin Misra kuma hadisi ne mutaakhir al-mutaakhir shi ne yake kafi al-mutaqaddim sai da kuma suna cikin hadisin Misra wasu kuma suna cikin hadisin Talib ibn Ali suna cewa Talib ibn Ali shi ne namiji shi abin ya fi shafa amma Misra mace ce ne ya haɗa Misra da wannan sha'ani saboda haka ga wanda abin yake da alaka da shi har sai kamata ya fi sanin hukunci sama da mutum saboda haka suna fifi ta hadisin kamar ya ana suna fifi ta hadisin talib ibn ali akan hadisin bisra binti safwan wasu kuma malaman suna hada hadisan guda biyu su ce zai biyu a yi aiki da hadisan guda biyu domin aiki da hadisan guda biyu sun wasu akan a ɗauki ɗaya a gaba sai a ɗauki hadisin bisra hadisin talib ibn ali na cewa inda ma huwa daga atin minka yana nuna kenan shafa azzakari baya warware alwala sannan hadisin bukra kuma yana nufin istihdadul wudu wato mustahabbi ne a yi alwala ba wajibi ba inda mutum zai yi ya yi abu mai kyau amma ba wajibi ba ne alwala ta baka sani ba saboda hadisin Talib ibn Abi wannan shine ra'ayi ibn Taymiya yana da a hada hadisan biyu ya zo a daidai a daidai matukar dai sun inganta da fatan bayanin da nayi ya gamsar Allah na da cikin sarki ya mu dacewa in sha Allah za mu tafi hutu na sati biyu ko uku yadda dai ta kama in sha Allah za mu dawo mu ci gaba da karatu a wannan majalisi a cikin littafin Al-Fiqh al-Iraqiyya والنفر بجنون مالك من شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني انظر الى تذكره الهجره بجزء 20 بفكر الله لك في تلك الكلمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.